المثل التاسع masali na tara daidai ما يتعلق بالمال والمتاع za ku ji abin da ake zamun ɗaukaka wajen jin daɗi da kayayyaki da dukiya. Mhm.
وأما الرب الثالث Darbu jama'a duk inda kuka ji darbu nau'i. Eh, kun ga nau'i na uku.
نعم فهو ما تختلف الحالات في التمدح به والتفاخر بسببه Za ku ji shine abin da tattalewa da halaci. Halaye sukan canza fi ta madidi cikin yabo da yi wa tabakuri da yin albari bi sababihi da dalilinsa. Mhm.
والتفريل لأجله Kuma ana samun fifiko a dalilinsa. Mhm.
ككثرة المال dukiya ya zama yana da yawa a dalilin dukiya ma ana samun daraja Mm.
فصاحبه على الجملة معظم عند العامة لاعتقادها توصله به إلى حاجاته sahibu shi ne dukiya alal jumla abun kowa da kowa mu'azzamin ana girmama mai kuɗi inda al'amma gurin kowa litiqadihi saboda kana kudirewa ne litiqadiya kana kudirewa ta wasaluhu bi wata ran ko dukiyar nasa zai shiga hannunka girmama wanda ake mai kuɗi amma ni ko dukiyar tasa ta shigo hannunka Mm.
إلى حاجاته ko a sanadiyar dukiyar tasa ka biya bukatan ka yasa ake girmama shi ai Mm.
وتمكن أغراره بسببه kuma da yawa bukace bukacen ka ko zai tabbata a dalilin ya taimaka maka Mm.
وإلا فليس فريلة في نفسه Indai mai dukiya ba zai ba wani ya amfana ba shi ma kansa ba zai amfana ba to da shi da talakan duk ɗaya ne ba wani fifiko ai shi dukiya wani abu ne mai wahala eh al'amarin dukiya yana da wahala shi matsalar shi dukiya in ka samu sai ka rabu da shi za ka yi daraja to wani ne ya zo gun Ahmadu bin Hanbali ka san mai gudun duniya ne ya ce mala Ahmadu bin Hanbali zan ma tambaya ɗaya don Allah ka bani amsa ya ce to da a roƙon min Allah ya ban dukiya in na samu na yi sadaka da shi wanne fi ya ce a a roƙon min Allah ka samu dukiya ka yi sadaka da shi ya ce karka ya ce a roƙi Allah da ya hana ka dukiyan ya fiye ya ce an na samu sadaka zan ya ce to an an ka samu marabuwa za ka yi da to ya zama kurin babu mana a kurin ya zama ba a samu ba ma mana ya zage kwakwa ya ce amadu bin ambali abin da zan yi sadaka da yi kuma gwara ma Allah bai ban ba ya ce to kaga in an baka dukiyan za ka yi sadaka idan a dukiyan ba halal a ciki ba ai sai da dukiyan ya yi go hannunka wannan bala'in ya same ka kurin ya zama babu a roƙi Allah ya zama ba dukiyan ya biya ni dole hakan aka koma mutumin ya biya ce gaskiya ne wannan mutanen kaka musu maganan kuɗi ina ruwansu da kuɗi ba ruwansa da dukiya ba shi ba dukiya Ahmad bin Hanbali da kake kallon sa haka Allah ne yarda gudun duniya a duk malaman mazhaban ba irin sa da Imam Malik din da Abu Hanifa da Hanbali ba wanda ya kai Ahmad bin Hanbali gudun duniya hatta Imam Shafi'i tsoron sa yake ji almajirin sa ne amma ya fi shi tsoron sa yake ji ni mana wata rana an kawo masa dukiya daga gurin sarkin garin eh aka ce fa sai malamin sa shafi'i za a baiwa ba haka ba ba zai karɓa ba aka samu malamin nasa ya ce ala gata malam an maka alkhairi ka karɓa ya ce ni ya ce la ba dan na yi karatu da kai ba ba zan ƙara magana da kai ba ya ce ba dan ka koya min ilimi ba ya ce daga yau na daina magana da kai kar ka sake gaya min irin wannan ka ce ni za a kawo dukiyan karɓa shafi'in ne shiru ya ce to ala baka haƙuri dankali wannan shi da shafi'in ne kansa Mm, shi da shafi'in haka lamarin ya kasance wannan shi malaminsa ne abunsa ya yi karatu to sai ya shi ne mutumin da wata rana duk jarraban da aka yi masa ma ya kyale shi sarki ya yi kaka masa dinari dubu ya ce baya so sai sarkin ya ce ko danginka ya ce ai dangina sun fi danginka sai ka ba danginka dole aka haɗa baki da wansa da ɗansa suka ce shi baya so kuna da bukata ku karba sun suka karɓi kuɗin sai labari ya zo masa ya kira wannan sai ya ce ya abu na ce kar ku karba za ku karba ya ji alaga ta mana ya ce to daga yau na daina magana da kai kuma daga yau na daina sallah a bayan ka ya kira waɗannan nasa ya ce daga yau na daina yi ma magana kuma na daina sallah a bayan ka baya sallah a bayan ɗansa baya sallah a bayan wansa don sun karɓa albahin gwamnati in kun duba sayar alamin nubala imam zahabin shi ya faɗi wannan sayar alamin nubala gam yake yace kai yace daga yau ban yadda da ku ba ɗansa ne ba bai ya girma za su yi sallah ba zai ba sallah in dan ne liman ba zai ja bai ce kai wayannan ba abin yarda bane kuma dan uwansa Suleiman babban malami ne shehu ne in dai shi ne ba zai ja shi sallah ya ce kai kai ba zan bi shi sallah ba wanda suka karba albashin gwamnati wani takamon ka gudun duniya ka ji sosai eh shi Allah haka ya masa to saboda shi ba ruwan zama da kuɗin to kun ji shi yasa malami duk darajar da ake so yayi yana dan taka tsantsan kana dai dan kokari dai iya ko a wannan zamanin ne ka zama mai gudun duniya eh in ana gudun duniyan alkhairi da yawa zai zo alkhairi da yawa zai zo duk bayan Allah da suka fice na gabari amma malami komai yana so fa fa fa fa fa a kiyaye dai idan an baka abin in an baka din Allah ne ya baka to ba wani haka ake eh to sai ya ka in an baka sai ka ba wani sai ka yaka shi ma gudun duniya ne in Allah ya shi wannan ka sai ka dauka ka ba wani ka dinga son mutanen da suke kusa da kai su zama wani ba kai ka zama wani ba to yi ne wannan sai Allah ya daga daraja ka kuma
فمتى كان المال بهذه الصورة وصاحبه منفقا له في مهماته ومهمات من اعتراه وعمله to bai da wannan alƙali ke gaya mana kuma kana mali ba in dai dukiya yana kan wannan sura wa sahibuhu mai dukiya muntiqan lahu in yana ciyarwa fi muhimmati abu mai muhimmanci wa muhimmati ijrahu da muhimmancin abin da ya bujiro masa ijrahu bujirowa wa amalahu da burace buracen sa وتصريفه في kuma ita موادئه dukiya ana ba da ita a hanyoyin da ya dace a ba da su مشتريا به المعالي والثناء الحسن والمنزلة من القلوب kuma mujarin bil ma'aliya to in Allah ya da za- za a iya sayan ɗaukaka a sai da kuɗi a sai ɗaukaka kamar da ake cewa a sai da rai a nemi suna to a sai da kuɗin kuma sai a nemi ɗaukaka eh ka dinga ba wannan ka dinga ba wannan wannan zai suna ka bayi wannan zai aure a bayi to yanzu nan zaka ji labarin ka ya fara cika duniya yanzu nan zaka samu ɗaukaka Mm.
والثناء الحسن والمنزلة من القلوب amma kyakkyawan yabo kyakkyawan yabo kuma zaka samu babban matsayi sai ka sai aljanna da kuɗin Mm.
كان فريلة في حق في حق صاحبه عند أهل الدنيا kana malu shi dukiyar zai zama falala ce fi sahibihi ga mai dukiyar inda a halin duniya a mazauna duniya gun mazauna duniya mm.
وإذا صرفه في وجوه البر duk lokacin da ake jujjuya dukiya a hanya na nagarta shi ne da'a da ihsani وأنفقه في سبل الخير in dai mutum yana ce da dukiya ta barke na alkhairi وقصد بذا وقصد بذلك الله والدار الآخرة in mutum ya nufi da dukiyan ya nemi yardan Allah da te- neman gidan lahira mm.
كان فريلة عند الكل بكل حال kowa da kowa to wannan zai zama daraja kowa ya zaka je yana son ka mm.
ومتى كان صاحبه ممسكا له غير موجهه وجوهه حريصا على جمعه duk mutumin da mai dukiyar yake kokarin rike dukiyarsa baya fuskantar wannan fuskoki da muka faɗa kuma yake kwaɗayi ya ga ya tara yi na عاد قصره كالأدم dukiyar yawanta ma sai ta zama kamar babu ita eh in dai nufin ka ka tara ne ya ci gaba to dukiyar yawansa ma sai ya zama kamar babu in ba haka ba ai muna da manyan masu kuɗi wanda mutanen ma ko zakka za ta raba Nijeriya duka ma sai ka rasa talaka Yana da wannan damun kaji ana kama sunan tiriliyan ana kama sunan biliyan amma ka je bankin ma ba kuɗin kuma a gidansu ma ba kuɗin saboda wayo ko ina babu kai mutum da kai da iri ganka iri ɗaya to ina zai daraja sai dai bayan ya mutu rigima ya kaure a tsakanin yayansa amma daraja ai ya ƙare Allah ya baka kuɗi mu kullun aljanna ne a hannunka ba mun kullun aljanna ne a hannunka in Allah ya baka kuɗin dai zaka bada su alhamdulillah yanzu nan za ka gani Allah ya baka lahiran Allah ya baka duniya duk wanda Allah ya bashi alkhairi kar ya rike Mm.
وكان منقصة في حق صاحبه kuma in dukiya ba a bada hi wato akwai tawaya ga hi mai dukiyar da ya mallaki dukiyar Mm.
ولم يقب به على جدد السلام kuma dukiyar in bai tsaya da ita ba akan tabarkin kubuta to za a shiga wani hali shine judadu dan tabarki ne wa minal jibali jidadun birun to shine judadu salama tabarki na kubuta zai wahala in dai baka raba dukiya kana alkhairi kullun ka dinga tsoron barayi kullum kana tsoron za a jefe ka ko za a yi wani abu baka alkhairi ne shi ya ja wannan in kana sadaka to maganin masifa ce ai ko na'am بل أوقعه في هوة رزيلة البخل ومذمة الرز ومذمة النزالة auka a hudu ke sai ta aukar da shi fi hawatin aramihi ne hawati razilatul bukuli na kaskanci dangane da rowa e wa mazallatin da kuma ƙara samun kaskanci annazala da saukan daraja mutum ya zama ba komai ba mm.
فإن نعم فإذا تمده بالمال وفريلته عند مفضله ليست لنفسه Wani za yayin da ta madau bilmali in ana yaban masu dukiya da falalan dukiyan to a yi agunsa inda mufarili ya agun masu daraja laifin linafsi shi ban da hihi ɗaya ɗan kallo ne amma dan an faɗa baya cikin masu dukiyan wa inna ma huwa وإنما هو للتوسل به إلى غيره وتصريفه في متصرفاته wa inna ma huwa yi dukiya litawazzul bihi in ana saduwa da yi ne ila gairihi ga wani wata sarrifi fi musarrafaji idan ana juya dukiya inda ya kamata a juya yi anan ake samun daraja ne yi mana duk wani magani da za a yi maka ai alluran bai kai na kuɗi ba ai a alluran kuɗi aka yi maka yi malam yanzu za ka ware yanzu za ka ware ba kuna jin ɗan gyangidi gyangidi ba aka ba da naira dubu dubu dubu a nan yanzu ya gaji kowa rau kaman da asuba ka tayi haka za ka ji ka kuɗi an ana ba da shi a inda ya kamata mutane da yawa za su warke in ba ku labarin wani bawan Allah wani irin wani rabar din nan da Allah ya rufe da rahama shi ya asibiti irin zai kewaya wani sanata ne irin zai kewaya asibiti sai tadda wani bawan Allah baba sannu baba ya ce mhm ɗana ko idan bai buɗe ba haka ya ɗanyi sai ɗansa ya kara masa ya ce "Baba, baba wani rabar ya baka dubu hamsin sai ya buɗe idan haka yana tafiya ya ce ranka ɗai wani mutum fa ya buɗe ido fa ya ce mu dawo da aka bude ya ƙara dubu hamsin ya ce an ƙara masa yana irin dariya ne da aka ƙara aka ce ɗan kai da ya zauna wala ya ta ya zauna da ya dawo ya ce ku ƙara masa dubu hamsin tun da ya ta ya zauna aka sake ƙara masa dubu hamsin aka ce ɗan kai da yana dariya ya ce kai ku bayi dubu ɗari da aka bayi dubu ɗari ba aka wuce irin emergency nan an kwantar da yi ba a san me ya dame yi ba nan gaba za a zo a duba yi a kai kurin da ya saba mayafinsa ya fita ya ce ya warke aka ce ai ba a duba ka nan gaba za a sa ma ruwa da jini ya ce wallahi ya warke gidansa ya zo shi ke na tun gaina an kare allura ya ji yi mana ai- ai wani- ai wani jinyar ai wani jinyar da talauci in ka je bala'in fa in ya kai bala'i fa kwanciyar asibitin fa ya fi sauki wallahi da lai idan ka je asibiti a kwantar da kai a gado saboda in ka ce ka warke in ka zo gida fitina ne zai tashi nan ga mai bin ka bashi zai zo nan gida sun ce ma ba abinci nan an ce za a wurar da yarka nan ga kudin haya to gwara kwanciyar asibitin yaya ka ce ina nan dai to kana kwanciyar asibiti akwai wanda zai zo neman bashi gurin ka to wani kwanciyar asibitin ma Allah da wannan niyyar ake zuwa dan kare eh ai talauci bala'i ne Hmm, a roƙi Allah to mu je mm.
فجامعه إذا لم يرعه موادئه ولا وجهه وجوهه ko haka lamarin yake fa jama'a ba alƙali ya gaya mana yake cewa me kake cewa na'am فجامعه إذا لم يرعه مبارئه ولا وجهه وجوهه to ka ga mai tara dukiyan in dai mutum yana tara dukiya wanda ya tara yi in dai illam ya ra'ahu mawali in dai bai sanya dukiya inda ya dace a san yayi ba wala waja bai fuskantar da yi inda ya kamata a fuskantar da shi ba na'am غير مليء بالحقيقة ولا غني بالمعنى gaira maliyin kun san maliyin din muluniya ne ai ai miliyan ne maliyin din miliyan eh dama larabci ne ba hausa bane asalinsa malu ne eh jam'insa kuma sai a ce maliyuna maliyuna shine miliyan yawa malu ne malu malu malu ya taru dukiya yayi yawa to dukiya ce kan dukiya sai a ce miliyun eh miliyan sai ka ji ana cewa miliyan to asalinsa maliyuna ne dukiya mai yawa ana ka samu ai. to gaskiya in dai wannan mutumin ya zama ga gaira ma- ba mul- ba muluniya ba ne a hakika ba za a ce da yin muluniya ba wala gani kuma shi ba mawadaci ba ne a ma'ana ma ba mawadaci ba ne ولا ممتاده عند أحد من العقلاء wani yabo da za a yi masa a gun ɗaya daga masu hankula ba mai yabansa Mm.
بل هو فقير أبدا duk yadda ya tara shi talaka ne har abada in ban da talauci kana da miliyan ɗari sai ka kwace gidan talaka Allah sarki masu kuɗi tausayin su nake yi eh duk da wani zai ce ka tai- ka ji tausayin kanka na san wannan amma ai abin tausayi ne kana mai kuɗi ka zo unguwa ka zauna sai ka kwace gidan mutane sai ka kwace ai bai kamata ba in kuɗin ya kai kuɗi gidan babbar maka za a yi su yi mana in kana da kuɗi yadda za ka tsara rayuwarka idan ka zauna makocinka na gabar da yamma da kudu da arewa a zaman da yake na maraya alhaji wane eh mai gidan nan zai fita unguwa ko sai a kira mun shi Allah barka da asuba lafiya nan gidanka ne makocin mu ne kai alhamdulillah to madalla ina za a je za mu je kasuwa alhaji mai dan bayye bayye to ga dubu hamsin nawa ne jarin ka ranka da dubu ɗari biyar ya to ga miliyan ɗaya wancan jarin nasu ka ci abinci da wannan kuma kyauta na baka nan makocinka nan makocinka nan makocinka Allah ya ba kuɗi duka ka ɗau nauyin su ka kirawo kuma ranar juma'a ya zo ka zauna ka ce duk ina neman ku kowa ina so ya rubuta min list ɗin yaransa ayya makotanka gida saba'in ne fa duk yawan su ya ka rubuta ma yara ɗari bakwai ka ce to nawa kuɗin makarantar 'ya'yan naku ka ce to yi kenan ga dai miliyan biyu a ji a buɗewa a ji a buɗe account duk mai gida ya buɗe account mai yara kaza kaza aka buɗe shi kenan kowanne kuɗin makarantarsa a wata zan biya kuɗin makarantar yaran unguwan ka biya iyayen unguwan ka ba su jari muna nawa biyu sannan kuma ka ce da Allah duk mutumin da yarsa ta isa aure ina unguwan nan a zo a same ni ka ɗau nauyin wannan ka ɗau nauyin wannan ka ɗau nauyin wannan kana bayarwa Allah ya saka dokta na saleri an ce duk yana ɗaukar nauyi duk in auren da za a yi an ce sai ya sai gado ya bayar to Allah ya saka masa haka ake son mutum to saboda haka ake ko ina gado kana bayarwa ragon suna kana saya ran juma'a in ka zama kyakkyawan mai kuɗin kai babban siturin ka ga yan kasuwan yan gwan ka je yau juma'a fa a gida na za a ci abinci za a ga limamai sun zo da tarwanan su suma mu ma ta kara za mu yi to ku zo alaga ta malam ku shiga masallaci ku a yanka musu rago su ita ta karan su ma an san tayi dai dubu bibi ne ka ba manyan malaman kullun juma'a gidanka sai ka samu mahaddacin qur'ani mutum ɗari sai ka samu sannan kuma ga yan unguwa sun zo kamar su ɗari a gidanka yaransa sun zo gidanka na shawa da walwala su ne za su ɗau nauyin gadin gidanka ba sai ka karɓi gidansu ba a ran da kuma zaman ya kace to jama'a ka tare yan unguwan ka ce unguwan ne ya mun kunci zan koma can yan kaba sai a ce alhaji mun bar ma gidana kyauta wani mai ce na baka gidana billahi da ni duk gidan nasu haɗe ma za su yi haba alhaji da ka tare unguwan nan ai gwara mu mu bar unguwan nan zaka ji sun ce ba ma ta yi zan yi ba to wane na baka wane ne ce ya gabza ma a rabin gidansa wane haka gidan da kake so dai fegi dai kaman a ahirin din za su ciccire su baka sannan kuma kai ma ka musu goma da arziki to wannan gidan naka nawa zai zai kai miliyan ɗaya to na baka miliyan uku daga baya ce rabin ma na sai unguwar duk ta zama unguwarka mutanen ƴaƴan sai sun zama ƴaƴanka mata yaran unguwar za su ce kai ne babansu kai kake siya musu gado kai kake sunansu duk dan iskan yaron da ya tayi unguwar ka gani sai ya zo alhaji barka da asuba kai wane baka daina abin da naka ba ko can za ka yi ta alhaji ai wannan ayan bari ya ce to zo zo ga dubu biyar su ma 'yan dabar unguwan naka ne 'yan iskar unguwan naka ne yaran unguwan naka ne malaman unguwan naka ne limamin unguwan naka ne talakawan unguwan naka ne me kake nema mun kawo unguwar mutane ka zauna da karfi da zalunci za a kwace gida ga yadda ake yi ka dau nauyin su a kan ka kai kaɗayin barayi sun zo sai ran mutanen unguwan ya kare za a taɓa ka taɓa masu kuɗi wai wannan filin naka ne ka kwace wannan da haka ake ina jin daɗin kuɗin naka wannan talakan da ka raina ya ce maka Allah ya isa wallahi ƙarye rayuwanka sai ta bi ka eh ka daina ganin ka bi ƙarfin mutum wai yanzu an fitar sabon salo idan mai kuɗi yana son kuɗin kayan ku ba kwa ganewa ne ai gwamnati za a ji a danna kuɗi ai a ji a sai lan amsalin a ji a sai kaza a ji a sai kaza kuna rana tsaka za ka ga an fara auna gonakanku wani me ake yi a je mu dai ma ba mu sani wannan ni dai mun gana auna gonan mu dai a zuba yi da dai mu gani Allah kiyaye dai kurin za a zo gonan mutum gonan mutum an jan ba hakimi kuɗi kurin a zo a shata yan lan amfanin su zo su ɗauki wai wajen sheta arba'in ko shita nawa kuke cewa a zo a ɗau wannan gonan sannan idan an ɗau gonan daga baya ka je kana tambaya ya haka ya ai wane ne wallahi wai gonan gwamnati ce za ta yi wani abu amma duk mai gona ce ya rubuta sunansa ya je karɓi kuɗinsa ka ta yi sayarwa aka ce ai ko miliyan dubu aka baka an cuce ka ai ba ta yi sayarwa kai ba to nan gaba idan aka muku kaka kuna talaka kar ku damu ku daina tada hankalin ku sai an biya ku kar su biya in sun biya sun cuce ku zama za ku ku girka Allah ya isa ai eh Allah muna zaune an mana bin karfi to Allah ka fi karfin su inda ku daga ku yi addu'a ku sauke Qur'ani ka ce ka bi kadin mu ba zai shekara ba zai mutu Mm, shekara ba zai dawo ba ana shirye-shiryen gine-ginen za ka ji ya mutu ai zai bar gonan ko ta yaya to bai ke kai da kake da Allah to mai kudi ba haka ya kamata kai ba aiki eh a tambayi mutane in za ku sayar duk gonan da zai kai dubu ɗari na siya miliyan ɗaya ni ma ga gona na ga gona na ta wannan sai ka nema halal ɗinka amma a kurin ku nuna mutane fin ƙarfi ku zo ku ce musu sai kun kwace musu gonakai fegi na mutum sai a ce wai dole zai ziyar ba ka ake ba annabi ya faɗa duk wanda ya ce ma Allah ya isa ka cuce ni wallahi duniyar da kake so ka ji daɗi ba za ka ji ba eh in kana so ka mori kanka kar ka cuci mutum kai alkhairin da za a baka abin kai alkhairi in kai alkhairi to abin sai ya zama naka yi mana ai mutum yana son kyautatawa mutum yana son girmamawa da abin da aka kwace shi da wayo da ƙarfi ba zai ma yi albarka ba fa nan gaba kuma idan naira goma na mutum ka kwace wallahi in ya ce Allah ya isa addu'a fa ta karbu to in duniyar kuke so ku ji daɗi da kyautatawa masu kuɗi suke mallakan mutane ba da fin ƙarfi ba mu je gaba kaɗan غير واصل إلى غرض من أغراضه Magan ba zai sa ya ji ya sadu da biyan bukata daga bukace bukacensa ba.
إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه Ka gani yayin da ya zama haka kuwa shi ne malam yake ba mu labari ya zama a zahiri zai zama kamar ba mai dukiyan bane me kake cewa na'am إذ ما بيده من المال الموصل لها لم يسلط عليه idan ma biyadi abin da yake hannunsa min almali na dukiya al musilu laha wanda zai sadar lam yuzalil alai ba za a sallada shi akai ba فأشبه كازن مال غيره zai zama kaman mai kula da dukiyan waninsa ne kaman mai kula da dukiyan waninsa ne yanzu abin da ake ciki kenan da mai kudin da talaka ma yanzu duk daidai ne wani sufi ma da ya tayi haka jama'a ku dan mazo gaba gaba akwai baki sun zo yan ziyara ku dan mazo kar wani ya taka muku littafi ne da masu kudin fa duk daidai muke in ji wani sufi ya ce dukkan mu daidai muke aka ji a ya za a yi ka faɗa aka yace a to to su ma dukiyan kallo suke mu ma kallon dukiyan muke sai ne duk ɗaya ne yanzu nan idan ka je ka samu manajan banki in dai manajan banki ne ka je ka tadda shi sai ka gaisa ka ce ranka dai don Allah ina so a bincika min account nawa ne nawa ne far in ya duba ba zai ce ma miliyan ɗari ne to yadda kake gani shi ma bakinsa ke ne shi ma ya gani kai ma ka gani ne ba ci yake ba to duk lokacin da kuɗi ya zama haka ba shi da amfani Mm.
ولا مال له kaman daidai yake da ba shi da dukiya yi فكأنه ليس في يده من المال شيء mutumin da baya amfanan dukiyan kaman dukiyan babu komai ne a hannunsa والمنفق ملي غني بتحصيله فوائد المال Wannan gani muluniya ne mai kuɗi ne bi ta zile wa da mali in dai dukiyan zai shiga hannun wani in ka jan cewa ne muluniya ka auna ka ga dukiyar tasa ana amfana da shi wanda yake ciyarwa yana kyauta to a ka'ida shi ne miliyan ba wanda ya rike dukiyan baya bayarwa dukiya na miliyan kaza ne miliyan kaza ya hau nan da shi da talaka duk ɗaya ne eh alkhairi ba shi kaɗan ai ko arne ne in yayi alkhairi wallahi zai alkhairin ya ji daɗinsa ko ba a lahira ba a duniya ya ji daɗinsa ga musa samiri nan a ne musa ransa ya baci zai je masa addu'a Allah ya halakar da musa samiri Allah ya ce musa kar ka masa addu'a ya ce kyalehi kurin za ka yi masa addu'a dai kar ka yi addu'a kan ya mutu ya ubangiji mai dalili ya ce to mai kyauta ne samiri mai kyauta ne ina ne musa ya ce to yake nan je ga an taƙula lamisasa wa inna laka mau'idan lan tuqlifa Eh, daga nan ya kama dan marakin yace wanzur ila ilahi kallazi zadda alai aiki wala na harrikan nau thumma lan yanziban nau fi yami nasba ya dinga musu wani ba ai wa zamiri addu'an ya halaka ba da Allah ba yake ja zai yi addu'a yake kul kai masa mai kyauta ne ga yi kafiri ne a dalilin kyautan ba masa addu'ar mutuwa ba kurin ya zama galagala aka bar shi a nan Musa zai yi wa Fir'auna addu'a Allah ya ce mun karba addu'ar taka قال قد أجيب نعم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون Allah maɗaukakin sarki ya ce masa mun karɓa addu'a taka sai da kafin a halakar da firawunan shekara arba'in ya je sai da annabi Musa ya ce ya ubangiji wai kafirin nan ne amfanin sa ya ce yana taimakon mu ya ubangiji firawunan ya ce to yana ciyar da bani Isra'ila yana wannan aikin alkhairi ma halakar da shi yana ciyarwa ya ce albarkacin ciyarwan sai an samu lokacin da ya daina ciyarwan amma yana wannan sai dai mu yi ta zama da iya haka ko kafiri ne da Allah yake ja yana taimakawa dole sai da wani zamani ya zo ya daina ciyarwan ya daina daga nan lokacin ya halaka dai amma lokacin da yake ciyarwan sai da ya samu albarman shekara arba'in a dalilin ciyarwar tasa kuma ga nan ka kula kafiri ne to ya kamata in Allah ya baka dukiya ka dinga ciyarwa in ka kan nace da ciyarwa wannan masifa ta duniya da za ta danno ma wallahi sai Allah ya kare ta ya ba mai dukiya baya ba kowa baya amfanar da kowa baya ciyarwa to masifa ai gaba yasa shine maganar na'am wa in lam yabqa fi yadihi min al-mali kamar shay'un yadda ba wani abu ya wanzu a hannun nasa mm.
فانظر سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم وخلقه في المال Wanzur ya kai dan uwa a nan ilimi za a koya mana. Sirata nabi na jama'a ku duba siran wannan annabi namu mana. Ku duba ku kalla ku gani yadda annabi yake da dukiya wa kulukahu da ɗabi'unsa fil mali a dukiya. Mm.
تجده قد أوتي قد تجده قد أوتي خزائن الأرض ومفاتيح البلاد Za ka samu annabi. Allah ya bayi taskokin duniya baki ɗaya wa mafatihul biladi da makullai mabuɗe na galarraka gaba ɗaya ko ta ina ganima ake ka masa. Mm.
فأهل له الغنائم ولم تهل لنبي قبله
Allah ya halatta wa annaba ganima. Eh yadda ba halatta wasu annabawa a gabaninsa ba. Mm.
وفتي عليه في حياته صلى الله عليه وسلم بلاد الحجاز واليمن وجميع جزيرة الأرم A zamanin annabi aka samu buɗi na ƙasan Hijaz, irin su Yaman, aka ci Yaman da yaƙi da kuma dukkanin jaziratul Arabi na tsibirin Larabawa. Mm.
وما دانا ذلك من الشام والعراق Inda ya zama kusa da wajen Siriya, arewa da Maka, da can gaba da Maka Iraki, duk a zamanin annabi aka samu buɗinsu. Mm.
وجلبت إليه من أكمافها وجزيتها وصدقاتها kuma idan an je yaƙi an dawo wannan kuma sun kaso biyar cikin ɗaya ana kawo annabi a zuba shi a baitul mali wannan hudu a raba sojoji kuma harajin wa'annan kafiran zama alƙawarin duk ana karɓa wasa da katuwa da kuma wato zakka da ake karbowa a gun mawadata a kawo ma la yujiba ما لا يجبى للملوك إلا abin da بأره ake kawo annabi duk wani sarki a zamanin sai dai a bayi kaɗan ma kaɗan yake zama irin wannan annabi ake kawo maƙudan dukiya Mm.
وهادته جماعة من ملوك الأقاليم فما استأثر بشيء منهم manya-manyan sarakuna suna aika annaba hadiya su ce ga hadiya nan daga siriya ne daga yaman ne daga ina ne ba irin irin hamshakin manyan kyautan na mai tsoka irin na sarakuna irin wani ake aika annabi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam amma in sa sara bi shay'in min da abin da ake kawo annabin ba abin da annabi ya dauka eh za ka kawo miliyan dubu a ce sarki wane ne ya baka sai annabi ya ajiye a gaban sa ne ya ce ina masu bukatan kuɗi ga wani ya kawo a ya sulla zan aure da yata annabi ya ce to ɗauki abin da zai ishe ka lissafa ka ɗauka ya rasulullah dama mata ta kusan haihuwa ba da rago ya ce lissafa ka ɗauka ɗauki ɗauki ya rasulullah yana so zan yi kaza ɗauki wannan kuɗin sai ya ƙare ko gobe ma an kawo haka duk abin da sarakunan suke aikawa da jiziyan da harajin da ganima ba abin da annabi ya ɗauka baya fifita da kuma an kawo jama'a sa zai raba to kun gani fa mm.
ولا أمسك منه درهما بل صرفه مصارفه ko dirhami daya shine kwandala annaba bai dauka ba a dukiyan wannan kwandala annaba baya dauka Mm, duk yana juya ya inda ya kamata a juya na'am وأغنى به غيره kuma ana bibi da wani sa da shi wannan yini halin annabi mu ma kuma da muke zaune a nan muna koyi da halin nasa eh karka zama malami abun duniya da an kawo ma almajiran ka ba sa samun komai kai kadai ka rike wannan ka rike wannan in ta ɓace ma fa kai kadai za ta ɓace wa shikenan shine magana duk mutumin da yake rike abu shi kadai in ta ɓace ma shi za ta ɓace to haka lamarin yake amma ka ba wannan ka ba wannan ka ba wannan ko layira kuka je ai kana da hujja abu kaza ce yau yau- yau ubangiji almajirai na na bawa to kaga kai ma ka yaga ciki ai ko kaga Allah ya taimake ka to ma kurin abin duniya duka malami kai kadai wai ka je malamta haka ake malamta ba ka ga tarihin fi shehu gibrima haka suka yi haka suka yi ai ba haka suka yi ba kudi a zamanin shehu gibrima ya zauna ilimi a san ake tara kudin Eh, amma idan ya tayi daga karatu duk kayan karin da yake garin guru in dai mace ce ta yi kayan kare sai an kai kofar gidansa almajiransa da suke ɗaukan karatu sama da mutum ɗari uku wannan mahaifina ne yake faɗa shi babana dindindin yana tare da shehu gibrima yake cewa kan idona ne yake cewa sun fi ɗari uku an gama karatu sai ya kira ka shehu gibrima ya rawa ne abira mu karyatin ne cininiyan jori sana ramra wainan jazar ramra ko bai ram a sai na an gara gwane laifin sai ka ɗauki fanteka guda na kayan kari sai ya kira ka kamar yanzu sai ya dunkule ya baka dubu goma ya ce ka je ka yi cefa ne da wannan eh sai ka ɗauki kayan ka kai gidanka in ka je abin da ya baka na cefa nan sai ka sayi hatsi buhu da ya yi saura gobe kuma ka zo karatu ba haka duk kayan kadan nan sai ya ƙare almajiransa kuma kuɗin yana nan a samfu a jibge duk wanda zai fice kasu aran mazayi ya ce a zuba shi a samfu aran mazayi a zuba kuma wannan almajirin ya ta ya lawa ne abiram shi ma bayi ka yi karatu ka ɗau abinci ka kai gidanka a baka kuɗin da zai kayi sati kana zuwa karatu ba talauci wannan ma haka wannan ma haka duk almajiran nan wajen su ɗari uku kowa sai an sallame ya je gidansa sannan bayan an gama wannan kuma sai a ɗauki kuɗi a shiga da shi san kuɗin da babana yake gaya min ƴan uwansa kowa ya zo ya nemi buƙatarsa a ba wannan a ba wannan a ba wannan wannan kuɗi da haka sai ya ƙare in dare ya yi kuma manyan attajirai na masu kuɗi za su zo su ce aran ma kaza kaza wani ya ajiye miliyan ɗaya kamar a yau a tara kuɗi wancan na sarari da aka raba a ɓoye kuma manyan masu kuɗi na Kano sun zo suna otal suna jira da dare za su zo gunsa na Kaduna sun zo na Jos sun zo na Bauchi sun zo dare ya je ga an zo na ce aran ma ai bukata kaza kaza sai kenan za a ga ya Allah za ga ya Allah za mu yi salatul fatiha la la da diye kudin sai ka jibge kudi kafin ka je garin kuma bukatar ta biya ai gari kuma wancan ka sani ga wani kudin an danno an kawo ba ruwan jibi ma haka duk abin da ka sani kudin sai dai a sai littafi kuma a labararin sa duk lokacin da ka ga takarda yana reto to littafin irin wannan dubu ne dubu ne kuma kowanne an buga su tam na cewa ba sayarwa ba sai ya kafa ayan nan na Qur'ani yake cewa man baddalahu na na man baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu 'ala allazina yubaddiluna inna allaha sami'un alim da bai wala ikra ba sai ba sayarwa da yace wa man baddalahu bayan na bar duniya duk wanda ya sayar da lissafin nan fa inna ma ismuhu 'ala allazina yubaddiluna to zulumin yana kansa Allah kai kuma da na faɗa haka inna la samiyun Allah kana ji alimin kuma ka san abin da za a yi a bayana ya rubuta ga takardar nan a karance sai ka karanta ga littafi ya nema mutane kayan aiki yace bari a nema muku abin da za ku yi yaki nan gaba kuma in kun tayi nema ba matsala duk littafin hadisin duniya da zaka nema ya je kasar waje a jirgin sama an kawo an jibge ba ka da matsalar littafi sai dai ka zama rago haka aka yi da magana malami kurin ka ce kai kadai sai ɗanka ka zo kana ta yin abin da Allah ba haka ya so yi ba iya za malaman sai gani ka kalla ake higa wani hali ai san zuciya in ka zama malami ka danga koyi da halin annabi eh duk yadda kake so kana bayarwa kana bayarwa wata ran abin zai zo maka to amma an gwada ka baka yi ba an gwada ka baka yi ba sai a daina gwada ka sai a daina gwada ka kai ba neman zaka dinga yi haka ba ba yayin naka da zaka barwa ba kai ba haka za ka kare karhe dai kuma da abin da ka tara shi an jarrabe ka ya zama babu shi ina ruwan Allah kar ku yadda duk abin da za ka yi ka zama mai kyauta kyauta mabudin aljanna mutanen sun taru a gunka da yawa sai da kyautan ake jin su yi mana mutanen kala kala ne ayi ba iri ɗaya ba ne sun taru da ka ce jama'a sun taru kala kala ne wani ya zo gurin ka shi ma karatun da kake takaman ka sanin ya sani to amma ka ba ya kuɗi na sun daina sai ku zauna da hilali yau yau ne mutum yake jin ashafa wani ma an yi maimaita sau biyar sau hida amma ka ce ga dan wannan ba ji a gyara hida to kaga shi ma kuma sai ga ya ba da karfi ya zo shi ma littafin da ka karanta ya karanta ya sauke ya fassara ya ji komai zai iya yi to sai da dan ihsani ana ga dan wannan a ji a gyara gida in dai Allah ya kawo a bari to sai a zauna sai a zauna wani kuma shi ba kudin ne bukatar sa ba mutanen da ka tara in ya tinkare ka ce wane ne ya zo sanda zuwa jama'a ga jigo nan fa shi ma jigo ne ku kalle don ka masa haka yayi hekara gun ka ka gama eh dama yana so a san yi an san yi an zauna da shi lafiya eh kowa da ranar sa wani kuma sun da ya kawo ne wani kuma yazo shi ma ilimin yazo ne ma yana da qur'ani ka faɗa jama'a ku buda gangaren ya higo eh ina gwanaye suke ce to kuma ku kalle shi gwanaye in ka masa haka shi kenan nan gaba ya da zai ɗau ilimin ka faɗi matsayinsa amma yana da wata riga ka goye masa sai ya yi duk karatun da yake kansa a sama yake haka yawwa da amma daga an masa hakan shi ma an ja shi shi kuma wani mai ilimin ne ya zo in ya zo shi ma ilimin da kake bayarwa shi yake yi malawa ne jama'a ga malawa ne ya zo fa wannan da kuke kallon sa ba funsa muka yi ba neman albarka ne ya kawo shi to sai a zauna da shi lafiya eh sai a zauna da shi lafiya ba ruwansa da kuɗin ka ka faɗa abin da yake so nan gaba ya ga tarihi eh malam wane ya ce malam wane ma da ya faɗe ya ce malam wane ma cewa ya wane neman albarka ya zo to da haka a girmama ito an zauna lafiya mutane kala ɗaya ne ai garke ne a cikin garken wani zaki ne wani damusa ne wani barewa ne wani dila ne mai tsoro to duk irin wannan ka tara wani kuma shi kansa ma kura ne ta ci da gashi to maza ka bayi kuɗi ka kai kwaɗayinsa a zauna lafiya haka fa abin yake ba duk an taru fa eh shugabancin mutane ai ya fi shugabancin dabba wahala in dabba ne ka ce kudu za a tsaya kuma suna kallo ka kawo kuɗin ya zama guba baka ji an ce ido guba ba ne suna kallo a kawo kuɗin ka yi gada yi ka zauna lafiya ka isa wani bai wanda kake tunanin ya fi ka ya fi ka zaman ka lafiya wani abin a fito da shi kudin araba shi ne zai sa kai ma ka yi dogon kwana shi zai sa a zauna da almajiran lafiya amma a kurin malam ne mutane sun taru in ma karatun qur'ani ne ka tara su wannan ya haddace an rubuta an gaji kuma ana ta dan ladabi eh aran ma sai na tun ana ana jan maganan darasin kana ba haka ba in ka ce ba haka bane sai a ce ba haka bane ai kudin ne yasa ka ki bada kudin ka ne alaga ta malam ba haka wani a ce haka ne wannan alifin baya nan baya nan malam ni na faɗa to ko kai faɗa babu din ba ka bada komai rizina wanda kaga ana yi din alkhairi ne yi mana alkhairi ne da za a rizina mun ka ce babu a ce kuma in ka ce ba hakan bane wallahi ko hakan ne za a ce ba hakan ba a dan yi shi a rizina daga baya kuma sai ta gina malama na zo a yi magana ta kace aka wuka layi ba komai ai ta kace da na na duba ne na ga abin sai da ka faɗa haka yake ba komai alaga ta malam to da alkhairi ne to baka ba da komai sai yaya to yasa duk wannan matsalar da kaga ana shiga na malamai wallahi duk wannan shine matsalar kar ku sake a dinga yin alkhairi a yadda Allah ya ajiye kan Allah zai daga ka sunan abin tashi in taimake ka tashin wannan alkhairin da kake yi ne tashin ai sai Allah ya taimake ka kai baka tashi ba kai baka yi to ta ina za a taimake ka babu shi annabi da ya zauna da sahabbai da wannan ya zauna ku duba dai ka gani wani sahabi da aka jaki kada ya annabi raƙumi ɗari ya bashi ɗaya ya sa zai tafi ya dawo ya bashi ɗari zai tafi ya ce zo ya ba mutum da ya bai ba raƙumi ɗari uku wallahi sai da mutumin ya zo ya ce duk duniya ba wanda yake ƙi irin sai ya ce amma yanzu duk duniya ba wanda nake so irin ka sai da mutanen madina suka fara gunguni suna ya za a yi muka je yaƙi muka dawo sai a ba mutane dukiya mu kuma muna mu da mu aka yawa hala annabi kuma sai jibril ya sanar da ya kira mutanen madina yace ku zo duk mutanen madina suka taru yace taron na yan madina ne kadai suka zo annabi ya tsaya a kaman su ya kan sirdi yace na ji gungunin da kuke me kuke cewa Allah ne ya sanar da suka yi shiru suka sun kai da kai gasa sai ta kuna cewa mun ji yaƙi mun dawo takobin ku ɗanye sharaf na ɗauki dukiyar nan na ba wasu baƙi ko ban ba ku komai ba ba haka ake wayannan baƙin da nake ba su dukiya sabon shiga musulunci in ba na musu haka musuluncin ba zai zauna a zuciyarsu ba ku kuma kun riga kun goge abin ya zauna a zuciyarku dole ne ana fifita baƙi saboda baƙin nan in ba alkhairin bane ma su ba za su bi ni ba su ba su annaban ne amma kurin su sai in zai ba su ya ce amma a rabon da na yi ɗin bari ku ji yanzu suna ba su dukiya mutumin iraki ya dau dukiya ya je garinsu mutumin misira ya dau dukiya ya tafi garinsu mutumin yaman ya tafi garinsu ya ce kowa suna ina suka ce sun baje da me suka tafi annabi ya ce da dukiya yanzu kun ta tafiya madina ko za ku tafi da muhammadin rasulullahi yanzu a yi wannan rabo bai yi ba su sun tafi da dukiya ku za ku tafi da annabi na ba su dukiya ni na ba ku ni wallahi yan madina suka fara kuka suna mun tuba sai yanzu muka gane ya rasulullahi sai yanzu muka gane annabi ya ce to na muku gafara nan gaba kar ku yi haka ya haka aka yi musu wayannan mutanen sai an ba su za su hiriya da annabi ya ce ku da za ku tafi da ni garin ku su su tafi da dukiya kowa yana share hawaye an gama yaƙi annabi ya fice gaba ya ce to ku zo mu tafi garin mu tiye yan madina suka raka annaba da yan mutanen masa kuma ya ce ku daina haka da abin da muke yi haka tsarin rayuwar ta zo to kun gani mu dinga kiyayewa Allah ya bada lada duk wanda Allah ya ma ni'ima kana bibita mutanen da suke kusa da kai shine kada ya hawo din amma mutum koli ya tara kuɗi kana malami a ce kai ne kuɗi ne daraja ne shi malami a siffata kama da wani kuɗin daraja ne ai ba daraja bane ai mutanen yanzu sun kyalla sun gani ai sun kyalla sun gani da akwai gidaddajin mai da yawa na je shan mai sai su ce za su ban kyauta in ce ba ku isa ba zan biya da kuɗi har an fara raɗe raɗen ai gidan man na malami ai gidan mai kaza na malami ina da ana ni duk duniya ba ni da kadara duk duniya Kano ne garin da za mu je mu zauna wannan gurin da za mu je mu zauna gidan haya shi malam Muhammad ya sani suna so su dan mana walakanci ko na abu to wannan duk inda za ka je ka zauna babu laifi ka nemi dan mahallinka a ce almajiranka sun zauna a gurin banda wannan babu wannan ma kuma ba wai mu muka nema ba a ne ne ce ga dan wani guri na mala dan gyara shi zai yi amfanin ka zo ka dan sauka ba su ya nema duk duniya ina gaya ma ba ni da kadara kuma yan garin nan da nake zaune da su in zan sai gonan ka sai na linka kuɗin sau uku ko biyu almajirai su zauna saboda rayuwa kar wani ya ce almajirin ne ya tashi ya bar gurinsa eh to almajirin sun tashi ga dan guraren da malam ya saya nan a zauna a nan wannan shine ka'ida amma banda wannan duk garin nan ba wanda zai ce mun sai gonansa a tuna ya ba gona ake yin alkama ko ake shinkafa duk garin nan ba ni da gona sai wanda babana ya bari wannan na kanne na ne na gado amma ni da nake da dama duk wannan na kuma din jiyan sai shi yi mana yanzu nan zan jiyan in jiyan ga sarkin Hadeja hakimin ma ta sama labari zai zo masa ta sama dan kwar uba a nan zai ji mu eh a kutsa tukun kuka taru kowa a gefe yana Allah ya ji kanwa ne wannan yayi fida wannan yayi ai kaga za a sare da rahama kuma in Allah ya yarda wanda ya zama jagoran ku ya samu rahama kuma da kuke karkashin za ku samu to shine muke buri ya zamanto duk mu zama na annabi Allah yayyen da mutanen da suke inuwa mu za mu amfana mu wadatar da su to sai mu yi ta yi idan abin da muke nufi yi Allah ya nufi to Allah ya kawo kuɗin mu raba idan ba haka ba duk wanda ya zo muna ta addu'a a dalilin addu'an dai wanda yake inuwan nan Allah ya cire masa talauci ko ta sanadiyar mu Allah ya baka ko kuma idan ka zo din a sanadiyar mu Allah ya baka ko ayi addu'an Allah ya ma kuma duk abin da ake muku ba sai kun yi ikilasi in ba ikilasi to ga mai yaji nan ku kalle ya sosai dan kasuwa ne amma wannan yanda ya yarda da ni in ka tara almajiri ɗari ba irinsa ka gan shi mai yaji na haɗe ga a ɗari ya riga ya sallama kuma ilimin nan da kake kallo a yi ya yi amma da ya zo ya miƙa wuya ya ce ya yarda da Allah ya bi kudan sai ya mafarki ya ganni a mafarki saboda haka ya kamata yadda Allah ya zaunar da mu Muhammadawa ku wanke zuciyarku eh mun fi so duk mutumin da yake kusa da mu ya haska shine daraja shi Ibrahim bayan ya bar duniya almuskin almajirinsa ne sai da ya kulle Maiduguri a nan ne za a ga waye shehu jibrima idan ka kalli almuskin ali harabi ne sai da ya kulle kano duk kano in dai za a sufuta malin aka ce ali harabi ne ba irinsa to almajirin shehu jibrima ne ya isa daraja ko wannan biyun kadai shehu jibrima ba yi da wasu almajirai sai su to sai shi shehu ibrahim kaula a ce yau shehu jibrima almajirinsa ne ya ishe shi alfahari shi shehu ibrahim kansa ya ishe shi alfahari a ce shehu jibrima almajiransa ne shehu jibrima kuma a ce da yi shehu ibrahim ne malaminsa ya ishe shi idan baka ce shehu ibrahim jibrima shehu ibrahim ne malamin shehu jibrima ba to wa zaka nema masa ba wanda ya daidai da shi sannan kuma shehu tijjani a ce yau shehu ibrahim kaulaha almajiransa ne ya isa shehu tijjani alfahari shehu ibrahim kawai aka ce masa shehu tijjani ne malaminsa in baka ce shehu tijjani ne malaminsa wa za ka nema masa ya shehu almajiri imamu maliku imamu darul hijiri ka ce masa imamu shafi'i ne almajirinsa ya ishe shi alfahari shafi'in ka ce maliki ne malaminsa ya ishe shi alfahari to ya za duk malami ba da kai za a ga daraja ba in ka tafi a ga gurin da ka kafa ya aka yi ya kafu da kai abin da kai da mutanen da ka bari a nan za a ga darajanka to yi yasa muke roƙon Allah duk mutumin da ya zo inuwanka maza ka daga hannu ka yi addu'a wani idan ya zo gunka ya zauna ko ba nan ya samu ilimin ba ka zama sila wani ya zo gunka ya zauna ko ba nan ya samu karatun ba ka zama sila to wannan ne tsarin da muke nema in ba ku wanke zuciya ba wannan tsarin namu na tasawuf za a sha wahala kowa ya gyara zuciya ya wanke mu kai ga gaci alfarman wannan annabi namu Muhammadu Rasulullahi mu je gaba kaɗan na'am
وأغنى به غيره وقوى به to wa المسلمين gina bihi gairahu kuma annabi duk abin da ya tara da yi yake wadatar da waninsu kuma annabi so yake karfafa waninsa al- mutanensa ya zama suna da karfi sun rike karfi a bayan ƙasa Mm.
وقال ما يسرني أن لي أهدا ذابا يبيت عندي منه إلا دينار دينار إلا دينارا أرصده لدين annabi ya ce wallahi a mai da dutsen zina- zina- dutsen uhudu zinari wallahi annabi ya ce ba zai faranta mai rai ba in an mai da dutsen za- a uhudu zinari ba na bukatan a ce ɗaya ya kwana a gona in ka na ajiye wani abu sai dai dinari ɗaya dan na biya bashi na eh in dan na biya bayi na a fudu huli dai ni na toye bayi na in ba da haka ba yace duk uhudun kafin gari ya waye na fi so na sadakar da shi Mm.
وأتته دنانير مرة فقسمها Nawa aka wa annabi dinarai annabi ya raba su bai ajiye su ba Mm.
وبقيت منها wata ستة rana sai dinarin hidda ya wanzu فدفعها لبعض نسائه sai ce da matansa ga ragowar dinarin hidan nan ku ajiye shi فلم يأخذه نوم حتى قام وقسمها falam ya kuzo na annan bai barci ba hata kama sai da ya tawo kasa ma ya raba ragowar dinari hidan sannan ya kwanta barci na'am وقال الآن استرهت ya ce sai yanzu na huta haba nauyi yake ji wannan kudin ya kai alhamdulillah ya ce sai yanzu na huta Mm.
مات ودرعه مرهونة في نفقة إياله annabi lokacin da ya koma ga Allah taguwansa da aka nema aka ce yana ina aka ce ai ya bada jingina abin da iyalansa za su ci annabi sai da ya rasa tagu- taguwansa yana gurin jingina haka ya koma ga Allah wai ana nuna ma ne cewa dai karan kaf kenan ko to duk abin ya karasa su na'am واقتصر من نفقته وملبسه ومسكنه على ما تدعوه ضرورته إليه wanda ka zara annabi ya taƙaita man nafaqatu daga abincinsa wa malbasihi da abin da zai sa wa maskanihi da kuma gurin zama ta annabi taƙaitawa yake alama ta da larura ta ilai ga abin da ya biyawu dangane da larura ba makawa amma annabi ko riga zai yi abin da ake nufi da taƙaitawa wai ba gajeren ɗinki ba a'a idan za a ɗanka rigan dubu goma sai ka ɗinka na dubu biyu sai ka yi ɗinki da ɗari biyar saura du- ɗari- dubu bakwai da ɗari biyar to ka ce da almajiranka wannan shi ake nufi eh taƙaitawa zai yi maimakon a ɗanka abu mai tsada sai ya taƙaita a ragowar kuɗin a amfanar da mai buƙata haka abincinsa haka abin shinsa haka abin sanyawansa Mm.
وزهد فيما سواه kuma annabi yana gudun duniya ga abin da ya wani ci wa'in nan na'am فكان يلبس ما وجده duk abin da annabi ya samu sai ya sanya yi Mm.
فيلبس في الغالب الشملة والكساء الكشنا sau da yawa ma annabi zai sa luru wai shamlata da kuma shamlahi ne lurin da kuma me kake cewa na والكساء الكشنا da bargo mai kaushi irin mai karangiyan nan haka bargo mai kaushi yake lullubuwa da shi mhm.
والبرد الغليظ kuma bargo mai kaurarawa sosai ويقسم على من حرره أقبية الديباج المخوصة wanda بالذهم suka zo kusa da shi idan an kawo mai tsada na kasar waje sai ba sahaban sai ce wane wannan sai ku ai eh ya rasulullahi sai ya dauki irin kamar a yanzu ne irin ta yabo din nan an kawo mai dan karangiya karangiya to taron sai ya sa an kawo galila shadda mai kyau kuma sai ya ce wannan wannan sai ku ya bibi da almajiransa da mai kyau shi wanda yake mai kaushi kaushin sai ya sa saboda adalci irin nasa Mm.
ويرفع لمن لم يحرر wanda bai zo ba sai ya ce ina malam wani annabi ya tambaya ta wani yana gida ya ce to gayi a kai masa eh wanda yake gurin a bayi wanda bai zo kuma annabi ya dauka a kai masa haka al'adan annabi yake إذ المباهاة في الملابس والتزين بها saboda ba da wani abu ba annabi sallallahu alaihi wasallam kaga alfahari cikin suturan da za a sa da a- abin da ake adatuwa dai zai zamin kisa ba wai dabi'a ne na daukaka ba na'am نعم ليس نعم ليس من انكسار الشرف والجلال Ba ɗabi'a ne na ɗaukaka ko na girma ba in za ka sai abu ka yi yadda mutane za su amfana kar- don ka sai riga na dubu ɗari a nan ka sa da wannan namun duk lokaci ɗaya zai tsufa Mm.
وهي من سمات النساء wahiyo yana daga ado da sutura baki sun zuwa dan babu guri su shigo mana eh min simatin nisa'i yana daga alamun ado na mata baki ku shigo alamun sai sai kadan ja littafin na ka dan ku shigo ana matuci mace ne zai dinga ado da ado da sutura ba namiji ba namiji ba wai ado da sutura ake so ba ka yi ado suturan ya zama tsakatsakiya wanda za ka biya bukatan ka da ya rufe ma al'aura kar ka yi sutura ana ganin al'auran ka kuma ka ce wai mai tsada ne ba haka ake so ba والمحمود منها نقاوة الثوب والتوسد في جنسه abin da ake bukata su ta- tufafin ne ake zuwa a kawata shi an a a a tsarkake ka wanke tufafin ka tsaf haka ake so na'am fa huwa haizun mhm.
نعم والتوسد في Ko جنسه mutum ya dinga tsaka tsaki a jinsin tufafin da mutum zai dinka وكون نعم وكون لبس مثله غير مسكد للمروءة kuma ya kasance kawai lubusa misili mut- ya zama abin da kake sawa ana sa misalin sa gaira mus- kar ka sa ba abin da zai zubar ma da mutunci ba a so ka sa abin da zai zubar ma da mutunci kana dan musulmi ka dinga dubawa ta zarce riga da wando mai kyau iyali biyar ko ka dinka ka daina dinka wannan tubabin nasu na kafirawa kaga dan musulmi ya sa wani dan karamin shirt ya sa wando jeans ga ana ganin al'auran ka to ina musuluncin ka zo sallah ya za ka yi kana yin sallah rigar shirt din nan baya zai yi ga duwawunka a waje in kuma ka sa dala ka daure ma duwawunka ga shi a waje ba haka ya kamata ga musulmi ba annabi ya ce man ta shabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda yake kwatance da mutane a cikin su zai tayi ko aski ne kai na musulunci in za a ma sai sai a rage kanka in za ka yi tankwal ka rage tankwal a daina irin askin nan na kafarawa duk wanda yake askin kafaran nan ba a cikin su ba zai tashi a cikin su zai tashi sutura irin wanda kafir yake sa kai musulmi ina ruwanka ina ruwanka da suturan kafiri Allah ya mana daraja in ka sa riga da wando da jamfa asirin ka arife me ka sa me ka sa Allah shi ya sani ka je ka sa tsirara amma idan ka bar kasan nan ka je kasan China ko ka je India ko ka je Dubai sayayya da manyan riga za su ma dariya ba al'adarsa haka yake ba to a can sai ka sai coat sai ka sai shot din sai ka sai wandon ka sai biyan din ka sa ka sai lokuta yin din ma ka sa ba dai yake nan ba in ka zo Nijeriya ka dinke ka sa a jaka in ka koma can ka sa don ku zauna da su lafiya Allah ya san niyyarka wannan babu laifi ana ba baki guri duk bakon da ya zo jin karatu ku bude halaran annabi ne ya dan buda musu guri su higo Allah ne yake son bayan sa yake turo su ai Mm.
غير مسكد لمروءة جنسه مما لا يودي إلى الشهرة في الطرفين kar ka sai abin da zai zubar ma da mutunci ba a so mimma la yuwadi ko abin da zai ba ila shuhurati zuwa ga shuhura fi tarafai ne a bangaren nan guda biyu وقد شم وقد ذم الشرع ذلك abin da shari'a ya zarga a kiyaye wannan abin da Allah وغاية الفقر فيه في العادة عند الناس kuma abin da zai zama mataga wajen albahari abun mutane a kiyaye shi na'am إنما يعود إلى الفقر بكثرة الموجود ووفور الهال inna ma cewa mala ya gaya mana ya'udu yana jiwa albagar yi albaharin bi kasaratul mawjudi da yawan abin da ake samuwa wa uhurul hali da cika hali وكذلك تباهي بجودة المسكن وسعة المنزل haka nan ma ana yin albahari da can gida ba da kyan gida ake albahari ba ka yalwata gidan naka ka yi gida ɗan ƙarami ɗan ƙwajar wanda ko ɗan uwanka ya zo daga ƙauye ba zai shiga ba ba gida ba ne ka sai guri mai fadi ka sai fegi mai fili in bakinka da yaranka sun zo gidan ya yalwata a yi abin da za a amfana a gidan ba kurin ɗan guri ƙarami ka yi ta gini mai tsada ya hau sama kai ba baka amfana ba ka yi yadda za ka wadata ka yi ibada وسعة المنزل وتكثير آلاته وقدمه ومركوباته ko kuma da yawan kayayyakin gidan ko kada mu yi da hadamai da abin hawan gidan na'am ومن ملك الأرض وجبي إليه ما فيها وترك ذلك زهدا وتنزها duka ku duba dai wanda Allah ya bawa annabi duniya nan da lahira duka to amma saboda gudun duniya duk ya kiyaye yanzu ka duba wani mutum ɗaya da motar hawa arba'in da motar hawa arba'in a jiki ka sadakar da talatin da tara mana sai ka hau ɗan da ka ji daɗi a ranka ka sadakar da talatin da tara da ka ba da daɗi Allah zai barka ko gida ka zai an ji an zai kujera ɗan Dubai da menene da karikike kujera ko na raka tab ko ibada ba za ka iya yi ba ka sayar mana ka tsakiyar ka shimfiɗa taburma sai ka yi da taburma sai a zauna sai me kenan sai ka bauta wa Allah to abin da ake so ka takaita in za ka kai miliyan goma a gida ka kai ɗaya taran al'umman annaba ka kai musu eh a lahira kana da hujja gurin Allah ha'izun li fadilatil maliyya wannan shine abin da aka taro ga darajojin dukiya wa malikun lil fakr bi hadhihi al kisla wanda ya mallaki wa'annan duka da wannan ɗabi'u baki daya in kana fadilatun za'idun alaiha fil fakr kaji idan kuma falalan zai karu akan haka dangane da alfahari mhm.
wa mu'riqun fil madhi bi iradihi Wannan anha riko ai arko ne shi azali a asalinsa ana yaban irin wanda yake da wannan idrabiya da misalansa mhm.
wa zuhida fi faniha wa badaliha fi madanniha kuma ka gani annabi ya gudun duniya cikin abin da zai kare ya zuba rayuwarsa cikin abin da ake tsammanin alkhairi da lahira mhm.
al fasalul ashirun duba fasali na goma sai a yi wa baki addu'a daga nan sai mu dawo na'am الأخلاق الحميدة عنده صلى الله عليه وسلم yau da ma za ku ji ɗabi'u na abin yabo ga wannan annabi namu Mm.
وأما الكسال المكتسبة من الأخلاق الحميدة والآداب الشريفة amma kun ga ɗabi'a wanda da tsururi ake neman sa mina tsalata da hamida daga ɗabi'u na abin yabo wal adabi da laduba sharifatin wanda suke maɗaukaka Mm.
اتفق جميع العقلاء على تفريل صاحبها Sun malamai sun cimma yarjejeniya na masu hankula ala ta bari lissahibiya wanda ya tara wannan abu yana da daraja Mm.
وتعظيم المتصف بالخلق الواحد منها azimi da girmama mutasi wanda aka sufata yi bilkulikil wahidi da ɗabi'a ɗaya ma in dai ka samu za ka zama mai daraja فضلا أما فوقه tana ma fiye da ɗaya وأثنى الشرع على جميعها وأمر بها Allah ya yi umarni ya yi yabo da tara wannan dakar kuma da wanda ya yi umarni da hi ووعد السعادة الدائمة للمتخلق بها Allah ya yi alkawari na arzikin abadan abada ga duk wanda ya ɗabi'untu da wayannan halaye ووصف بها بأنه من أجزاء النبوة وهي المسماة بحسن الخلق kuma an da wasu daga cikinsu cewa wani yanki ne daga annabta wahiya almusamma da wanda ake ambato bi husnul kulki da kyakkyawan dabi'a وهو الاعتدال في قوى النفس وأوصافها Shine mutum ya dinga daidaita a karfin rai da kuma sufofin ta baki daya والتوسل فيها دون الميل إلى منحرف أدرافها mutum ya yi tsakatsaki koma bayan karkacewa zuwa ga wani bangare daga gefofinsa فجميعها قد كان الخلق نبينا صلى الله عليه وسلم على الانتهاء في كمالها jami'a gaba ɗaya wannan abu da za mu gaya muku kada kana ta kasance ku luku nabi na ɗabiyar wannan annabi namu ne ira da amincin ala alal intiya ya ga kaiwa matuƙa fi kamaliya a cikanta والاعتدال إلى غايتها حتى أثنى الله عليه بذلك فقال تعالى Jila da daidaito ila gayaji ya zuwa ga dukkaninsa hatta asana Allah ta'ala alai Allah ya yi masa yabo da gauli ta'ala da wannan aya Mm.
وإنك لعلى خلق عظيم Mm.
قالت عائشة رضي الله عنها ummin Aisha tana cewa كان خلقه القرآن يرضى برضاه ويسخر بسخطه yau kun ji jama'a kun ga ɗabi'ar annabi alƙur'ani ne shine ɗabi'ar annabi da abin da alƙur'ani ya yarda annabi ya yarda da shi da abin da alƙur'ani ya fushi da shi annabi ya yi fushi da abin ya ƙi shi to haka yake zakar ka cewa na haddace qur'ani baka yake da qur'ani a lahira farkon wanda za a sa a wuta ma kenan rubama alqari'u yaqra'u alqur'ana wal qur'anu yal'anuhu qur'ani hujja ne akan ka hujjatun laka aw alayka kul ka karanta abin da yake ciki baka yake ba to a lahira kai ne zaka yi wa kanka hujja eh duk ayin daga Allah ya ce a bar kaza to sai ka kiyaye Allah ya ce ai kaza ka koyi to wannan shine qur'ani mm.
وقال صلى الله عليه وسلم Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa بعثت لأتمم مكارم الأخلاق annabi ya ce an aiko ni ne dan na cika muku kyawawan hali shine duk abin da annabi ya tarar na al'ada abin yana da kyau annabi bari yake sai ya bar abin baya tashi ada na yi mangayi suna cewa sunna na yi annabi ya tarar da mutane suna shi ya tarar da mutane suna girmama iyaye suna gaya ba sai addini ya ce yana da kyau ku gaida iyaye sai Allah ya tabbata ya tabbatar da hakan annabi ya tarar mutane suna aure wannan ya aure wannan annabi ya ga ya ce to sunna ta ce auren ayi da ya zo sai ya tabbatar ya ce sunna ta ce a tabbatar da shi bin na gaba ya ce bin Allah a tabbatar duk abin da ya tare da sunya mai kyau kuma sai ya sa addinin sa ya ce na zo ne addinan ku abin da ba kyau za a kawar wanda yake kyau a cika sa muku shi eh a gyara muku shi na'am قال أنس رضي الله عنه Adal yana cewa كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا annabi sallallahu alaihi wasallam in ji annabi yace ya fi kowa kyakkyawan dabi'a mm.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مثله Kuma sayyidina ali yadda annabi ya faɗa haka sayyidina ali dan abi dalib ya faɗa mm.
وكان فيما ذكره المحققون مجبولا عليها في أصل خلقته wato sai ya kasance wato wanda suka ambato malamai na hakika suka ce wannan ɗabi'ar da ya ga halitta annabi halittarsa ce ta zo da shi ba tsururi ba ne وأول فكرته ne farkon halittarsa da ya ga halitta shi لم تحصل له باكتساب ولا ريادة إلا بجود الإله lam ya sallahu annabi bai sadu da wayannan ɗabi'u ba duk da ba da tsururi ya same su ba wala riyara ba da horar da rai ba illa bi judul ilahi wannan taimako ne na sarki Allah kullum Allah ne ya so annabin zai masa irin wannan daraja Mhm.
وخصوصية ربانية wannan kususiya ne na sarki rabbaniya shi ne sarki Allah Mhm.
وهكذا لسائر الأنبياء sauran annabawan ma haka Allah ya musu baiwa ومن دال سيرهم منذ طباهم إلى مبعثهم حقق ذلك وman duk mutumin da dala siyarhum duk wanda zai ga littattafai kamar irin littattafan da na tarihi da muke faɗa manzo zibawun tun suna yara idan har Allah ya aiko su to za a gansu da irin wannan daraja wa ga zalika mutum zai tabbatar da wannan kama urifa كما عرف من حال عيسى وموسى ويحيى وسليمان وغيرهم عليه السلام عليهم السلام da aka sani fi ali isa halin annabi isa yana yaro mahaifiyar za ta yi magana ya ce iya ki yi shiru in an tambayi magana ki nuna ni daga nan ya ta yana wa'azi a ran da ya zo duniya annabi yahaya yana yaro yana dan shekara uku aka baya annabta annabi sulaimanu yana dan shekara sha biyu ran da zai gaji babansa a halifanci Allah ya ce da annabi dauda annabi dauda ya roƙi Allah Allah waye zai gaje ni ya roƙi Allah sai Allah ya aika jibrilu jibrilu ya zo da takarda a rubuce a gurin Allah aka ce wannan tambayoyin duk wanda ya amsa shine halifanka Eh, annabi dauda ya karanta musu tambayoyin ya ce wannan tambayoyi ne daga Allah Allah ya aiko wanda ya amsa shi ne halifa na duk wanda suke fadan suka kasa annabi Suleimanu kowane tambaya ana yi yana amsawa sai da ya amsa duka Allah ne fa ya tambaya shi ba gaya masa haka ba man tambayar Allah ya bayar to kaga akwai abun mamaki a nan to wannan judul ilahi ne abinda ba wani karatu ya gun mala karatun ma bai fara ba man tambayar da Allah ya rubuta annabi Suleimanu ya amsa to kun ji na'am نعم بل غرزت فيهم هذه الأخلاق في الجبلة wannan ɗabi'u ne wanda Allah ya dasa shi tun a farkon halitta ake tare da ɗabi'ar Mhm.
وأودئوا العلم والحكمة في الفطرة kuma Allah ya ba su ilimin da hikima duk suna yara annabi Isa mahaifiyarsa ya ta ɗauke shi ta kai makaranta ita Maryamu ta ce za a koya annabi Isa karatu ana zuwa sai malamin ya ce ba sun ni ara alulan lam hakuri sai annabi Isa ya ce me ba din fasarai ya ce a ban sani ba ya ce to sun din ba sun din ya ce ban sani ba ya ce to miyaran ba ya ce ban sani ba ya ce alifu ba ya ce ban sani ba dan jayin ya ce ban sani ba dan jayin ya ce hakurin ba ya ce kai da baka sani za ka koya min karatu ya ce to ka ji daga gare ni wannan ba dan ba hu kwarjinin Allah san dan sana'uhu daukakan Allah ni a ran anan mulkin Allah yake alifin da hi zatin sai zai sai zama shine malamin yace wannan amai da hi gida ba zan iya ba wanda ya kai akwai annabin Allah karatu ai ba zai yi ba ai da shi ne na Allah Mm, na'am قال الله تعالى Allah madaukakin sarki yana cewa وآتيناه الحكم سبيا Mm.
قال المفسرون أعد الله يحيى العلم بكتاب الله تعالى في حال سباه malaman da wani riga ce Allah ya ba annabi ya haya ilimi eh na littafin Allah shine a taura a taura tun yana yaro annabi ya ya haddace fi hali ba tun a halin kuruciya وقال معمر كان ابن سنتين أو ثلاث malam Ma'amar ya ji annabi ya ba ya haddace a taura yana dan shekara biyu ko uku وقال له السبيان لم لا تلعب sai yara suka ji annabi ya ya me yasa baka wasa ne tare da yara فقال أللئب yace خلقت wai dan wasa ka halice ni وقيل في قوله تعالى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحسورا ونبيا من الصالحين na'am صدق يحيى بإيسى وهو ابن ثلاث To سنين annabi Yahaya yana ɗan shekara uku ya gaskata annabi Isa.
فشهد له أنه كلمة الله وروحه
Ya ba da shaida cewa kalma ne na Allah kuma ruhi ne daga Ubangiji.
وقيل صدقه وهو في بدن أمه Ai annabi Yahaya tun yana cikin mahaifiyarsa ya gaskata annabi Isa.
فكانت أم يحيى تقول لمريم إني أجد ما في بدني يسجد لما في بدنك تحية له
Kaji. Daga nan fakanat Ummu Yahaya mahaifiyar annabi Yahaya ta faɗa ta ƙulu li Maryama ta gaya Maryamu ya ce in ni ajidu ma fi baɗani ya ce wallahi ina jin abin da yake cikin cikin nan nawa ya ce ya sujudu li ma fi baɗaniki yana sujada yana gaida abin da yake tayyatan da kuka yi zuwa da mahaifiyar annabi Yahaya da mahaifiyar annabi Isa da suka haɗu annabi Yahaya yana ciki annabi Isa yana ciki annabi ya haya sai dan yau annabi ya isa aka yi dan rasana masa ya ce barka dai annabin Allah ina gaisuwa ina gaisuwa su uwayen suna ji Eh, yana ciki yake gaisa kuma ina wanda yake cewa wani baya gaida wani ko rayin fahimta ne annabi ya haya yana cikin mahaifiyarsa ya rasana wa annabi isa dan yana gaba da shi eh kuma a duniyan sun buga annabi isan kuma ya dan kada annabi ya haya yi annabi ya haya kullum hawaye ne nan har hawayen ya huda ya yi rani annabi isa kuma kullum murmushi so bi tubus da suka haɗu a hanyar ta annabi yahaya ya kaman wanda ka fidda rai da rahamar Allah kullum kuka yace kai kuma yaya kaman wanda ka yarda ka amince da azabar Allah kullum murmushi annabi ne da annabi suka ja suka ja sai Allah ya ce maza jibrilu ka je ka raba rigimar nan annabawa ne jibril ya zo da gudu nan da nan ya sauka ya ce annabi yahaya da annabi Allah ya ce a gaida ku a ku biyun ya ce kowane yana da daraja amma shi ne murmushin shi ne gaba da wanda yake kukan daga nan suka haɗa hannu suka yi musabiya kowa ya kama turbar eh da suka fara rigima maza jibril yana saman bakwai aka ce Allah ya ce maza ka je ka raba to ya ce amma mai murmushin kuma Allah shi ne ya ce yana da daraja fiye da dai mai kuka sana gane annabi isa yana gaba da annabi yahaya na'am وقد نص الله تعالى على كلام عيسى لأمه عند ولادتها إياه بقوله لها Allah ya yi nasi ga wannan magana da annabi isa yawan mahaifiyarsa inda za a haife shi na'am ألا تهزني قد جعل ربك تحتك سريا على قراءة من قرأ من تحتها ya karanta da ta ta ba na'am وعلى قول من قال إن المنادي عيسى ya ce wajen kiran annabi isa ne da ya ce ta take to annabi isa shi ne mai kiran dan malaman tafsir sun kai ruwa rana na'am ونص على كلامه في مهده فقال تعالى kuma lokacin da yake guniya yana ganin goyo zancen da ya Allah ya kaba hujja Mm.
إني عبد الله آتيني الكتاب وجعلني نبيا Mm.
وقال تعالى ففهمناها سليمان وكلنا آتيناه حكما وعلما sai mun faɗi yasa a tafsiri وقد Na'am.
ذكر من وقد ذكر من حكم سليمان وهو سبي يلعب Eh, na'am في قرية المرجومة وفي قرية السبي to duk dai wannan kun ji na wancan shari'ar da annabi Sulaiman ya yi ne ƙaryar marjuma da kuma na yaro dan karimi da aka kawo aya tafsiri mun faɗa ko da anan an ga fahimta sa ai wanda zai sare uwar uwar aka gane ne uwa a ciki na ما اقتدى به داود أبوه kuma annabi dauda ya koyi da abin da annabi Sulaiman ya yi وقال الطبري إن أمره حين أوتي الملك إثنا عشر عاما lokacin yana dan shekara sha biyu وكذلك قصة موسى مع فرعون وأخذه بلحيته وهو Ka طفل ji labarin ane Musa ma a tafsiri lokacin da ya rike gemun Fir'auna ya faɗi yana yana yaro وقال المفسرون في قوله تعالى
Mm.
ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل ji Allah ya ji hakika mun ba annabi Ibrahim shirya tun gabanin wannan rana.
أي هديناه سجيرا Mun shirya da yana yaro karami.
قال مجاهد وغيره وقال ابن عداء اصطفاه قبل ابداء خلقه malam yake faɗa ya ce ai tun kafin a bayyana halittarsa Allah ya masa wannan zaɓi na'am وقال بعضهم لما ولد إبراهيم عليه السلام بعث الله تعالى إليه ملكا يأمره عن الله أن يعرفه بقلبه ويذكره بلسانه lokacin da aka haifa annabi Ibrahim to sai Allah ya aika masa mala'ika ya sanar da yadda Allah yake idan annabi Ibrahim ya ambaci Allah da bakinsa a zuciya kuma yana bayyana abin da ya ambato na bakin nasa in فقال قد فعلت ولم يقل أفعل ma mala'ikan ya ce ka yi kaza shi annabi Ibrahim ba cewa zai yi zan yi ba ya ce nayi ai nayi to kaga mutum ka ce kai kaza ya ce ya yafi karfin ka kudin dai sanarwan a bari a matsayin sababi to ka ji dalili Mm.
فذلك رشده wannan yana rushidu wanda ake faɗa Allah ne ya shirya da shi Mm.
وقيل إن إلقاء إبراهيم عليه السلام في النار ومهنته كانت وهو ابن ست عشر سنة lokacin da aka jefa ya a wuta yana ɗan shekara sha shida.
وإن ابتلاء إسحاق بالذبح كان وهو ابن سبع سنين Kuma annabi Isiyaƙa shekara bakwai ne amma ana ƙaula ne ko shi ne ko annabi Ismaila ne amma magana ya fi jaya akan annabi Ismaila.
وإن استبدال إبراهيم بالكوكب والقمر والشمس كان وهو ابن خمسة عشر شهرا Lokacin da annabi Ibrahim ya kaba musu hujja ga mutanen da marudu da tauraruwa da rana to malamai sun ce yana ɗan wata sha biyar ne na وقيل أوحى الله تعالى إلى يوسف وهو سبي عندما هم إكوته بإلقائه في الجنب na annabi Yusuf tun yana yaro aka masa wannan wahayi yayin da yan uwansa suka yi niyya suka jefa yi a wannan rijiya wanda ana kiranta da baitul hazani na'am يقول الله تعالى ووحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون إلى غير ذلك مما ذكر من أخبارهم وقد حكى أهل السير أن آمنة بنت وهب أكبرت أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ولد حين ولد باسدا يديه إلى الأرض رافعا رأسه إلى السماء kun ji jama'a shi yasa duk mutumin da ya zo kan iyayen annabi ya girmama su eh shi abin da zai baku mamaki abin da za ku yi ta mamaki in tafiya ta yi tafiya sai mai gani nesa zai gani yanzu jama'a annabi ya taba jin karatu a gun wani sai a gurin Allah in dai hadisi ne annabi ya ji zaka ji an ce daga annabi daga Allah ko to ku duba wannan shi annabi ne ya ɗau karatu a gun mahaifiyarsa to jama'a wannan maganar wanda annabi zai ɗauki karatu a gunsa kai mutumin nan da kai nazarin da ka kwanta ɗakin ka kai ga wannan labarin annabin ya ce a gun iyata na ji ba mu taɓa ji annabi ya ce ya ji a gun wani ba amma ya ce a gun iyata na ji iyata ce ta ce to sai kai kuma ka yi hankali eh wannan daraja ta ita a nan sai malaman hadisi masu gani har hanji su zuwa su ga wannan wannan labarin da muka samu malaman sira anna amina tu binta wahabin kun ga ummina amina akbarat ita ce ta bada labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam wani da yi ya ce yayin da na haifi wannan dan nawa ba shi dan ya dai ilal arabi annabi ya shimfiɗa hannu haka a ƙasa eh rabiyar rasu ila sun haka annabi ya da ya zo duniya haka to haka annabi ya yi haka ina mm, نعم وقال في حديثه صلى الله عليه وسلم a lokacin yake ban Allah hadisi har ƙaryen hadisi dai na'am لما نشأت بجرت إلي الأوثان وبجر إلي الشعر annabi ya ce lokacin da Allah ya fara tayi na a lokacin ma ba abin da nake jin haushi kaman gunki ko waka Mm.
ولم أهم بشيء مما كانت الجاهلية تفعله إلا مرتين To kuma annabi ya ce babu wani abu da na himmatu irin wani abu da ake aikata wani zamanin jahiliya shi ma ba- taba yi ba Allah ya kiyaye ni na'am فأثمني الله منهما ثم لم أعند kuma Allah ya kare ni dai na'am ثم يتمكن الأمر kuma لهم daga nan wahayi ya bayyana haka zaka fassara shi نعم وتترا... وتترادف نفحات الله تعالى عليهم daga nan kuma baya bayan baiwaiki na Allah wani kan wani wani kan wani suka danga goyuwa وتشرق أروان المعارف في daga قلوبهم nan hasan kani na sannan Allah yake bayyana a zuciya ta sa حتى يصلوا إلى الغاية ويبلغوا باصطفاء الله تعالى لهم بالنبوة في تأثير هذه الكسال شريفة النهاية daga nan hata ya ce ilal gaya ya kai ga gaya wa ya bulugu bi tsibayin lahi ta'ala da zabin da Allah ya yi masa ya kai inda ya kai bin naboti da annabci fi tasiri har da saduwa da wannan ɗabi'un masu darajoji an nihaya na kaiwa matuƙa duna mumarasatin wala ba riyada tare da gogayya da neman ilimi ko kuma da riyara horar da rai ba قال الله تعالى ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وقد نجد غيرهم يطبع على بعض هذه الأخلاق دون جميعها amma muka samu wasu daga ciki ana halittarsu da wayannan ɗabi'u amma ba duka ba wani ɓangare ne dai ويولد عليها فيسهل عليها عليه اكتساب تمامها عناية من الله تعالى wani kuma Allah cikin ikonsa yuladu alaiha sai a haife shi da abin daga baya kuma Allah cikin ikonsa hankali kuma sai ya nemi sauran ya cika abin da ba shi da shi كما نشاهد من خلقه بأرا سبيان على حسن السمت Eh, kamar yadda za a halicci yaro wani yaron zai gani tun yana yaro ma mai kawaici ne نعم أو الشهامة wani kuma idan gani tun yana yaro za a gani yana da kaifin hankali shine shahama أو صدق wani اللسان yaron tun yana yaro ba a samun sa da ƙarya أو ko an السماحة maka ba daidai wani yaron tun yana yaro za a ga mai rangwami ne وكما نجد بعضهم على ردها Wasu yaran tun suna yaro za ka same da kiyan wayannan halaye da aka faɗa فبالاكتساب يكمل ناقصها kuma da tsururi zai cika abin da bai samu cikawan ba وبالريادة والمجاهدة يستجلب معدومها yara da horar da rai wani kuma da nan zai jawo abin da ya rasa ويعتدل منحرفها zai juyar da abin da ya bauɗe وباختلاف هذين الحالين يتفاوت الناس فيها kuma da sabanin wannan halayya guda biyu ne mutane suke samun tserereniya a junansu وكل ميسر لما خلق له
Duk abin da kaga a duniya Allah ya hore maka to dan abin aka yi shi idan kaga a duniya sabon Allah bai baka wahala to ka zargi kanka fa dan wuta aka yi ka idan abin alkhairi baya baka wahala to dan aljanna Allah ya yi ka anan zaka auna kanka kullum ya sar lima kulika lahu Mm.
ولهذا ما قد اختلف السلف فيها akan wannan malamai suke sabani هل هذا الخلق جبلة أو مكتسبة wannan dan halitta ne wato dabi'a ce ta halitta ko tsururi ne وهكى الطبري عن بعض السلف أن الخلق الحسن جبلة وغريزة في الأبد amma wannan malami namu ya ambata mana imam tabari ya ce hidai ɗabi'a kyakkyawa halitta ne kuma yakan zama da she daga bawa وحكاه عن عبد الله بن مسعود kama gado daga abdullahi dan masa'udun والحسن وبه قال هو malam hasan ma da wannan magana ya faɗa abinda tabari yayi magana da hin والصحيح ما أرسلناه Zancen da ya fi inganci shine wanda muka kafa asalinsa a wannan littafi namu وقد روى سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال da dan sa'ad yana cewa كل الكلال يدبو عليها المؤمن إلا الكيانة والكذب ɗabi'a da ka gani za a iya halatta mutum da shi amma ban da ɗabi'a biyu in ga mutum yana ha'inci ba da shi aka halice shi ba a duniya ya koyi ha'inci kuma duk wanda kaga yayi ƙarya ba da ƙaryan aka halice shi ba a duniya ake koya wannan dahe ne daga baya ake koyon sa amma ba a halitta mutum da wannan ɗabi'a guda biyu وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في حديثه والجرأة والجبن غرائز يأرأهما الله حيث يشاء Ziratu kaga karbin halisa da wakantaka wal jibnu da tsoron ji sayyidina Umaru gara'izin da she ne yarahu ma Allahu Allah yakan sanya su haizu sha duk inda yake so wani sai ga Allah yayi mai tsoro wani kuma sai gani bai da tsoron wannan daga Allah ne وهذه الأخلاق المحمودة والكسال الجميلة شريفة كثيرا wannan dabi'u ne dai abun godiya da kuma dabi'u manya manya masu kyau kafirin da yawa ne walakin na na ولكننا نذكر أصولها dai ma dan tagaita ne abinda muka ga zai tsara mu iya faɗa mutane su amfana yake mun kawo usulun ne na ونشير إلى جميعها Wannan kuma ma muku nuni kwa yi kiyasi da wa'annan ɗin.
ونحقق وصفه صلى الله عليه وسلم بها إن شاء الله Ah, Wani haƙiƙu. Na mun tabbatar da sifar annabi mu duk wannan ɗabi'un masu kyau. To Allah ya bai wannan annabi namu. Kuma Allah ya da muka yi sallah muka dawo a ci gaba. Eh ayi ci gibrin layi sha ɗaya Allah kai mana gafara daga zaman zan Allah. Eh aiwa annabi salati sha ɗaya Allah ya ƙara annabi daraja Allah ya ƙara annabi karama. La ilaha illallah sha ɗaya Allah ya ƙara mana imani da ikilasi. karanci fatiha kafa uku uku godiya ga ubangiji Allah mun gode maka mun gode maka ala kulli halin bismillah da gurwa kafa uku uku yabo ga ubangiji ga mala abukar mai yaji da jama'a a masu fatiha kafa uku Eh, yadda yake kawo mana ziyara yake kaunar mu dan Allah abin da yake nema Allah kai masa ka ba yin ɗau- ɗaukan ɗauyin jama'a ilimin da ya tsaya yake koyarwa Allah ka faɗaɗa masa karatun Qur'aninsa kuma Allah ka sa ya kammala lafiya hanyoyinsa na arziki Allah ka buɗa ta sanadiyyarsa a kama misali da shi ya taimaka wa al'umma a masa fatiha kafa uku uku jama'a ba inuwa in ina ne da ina to mutanen gwalolo sun zo sai na sai na katagun to akwai garin mala idi to akwai na garin mala idi ba sai magariyar eh magariyar ina kano go to sai magariyar kano to duk dai wanda kuka zo ziyara eh za mu tara mu muku fati a kafa bakwai kowa ya yi niyya ya sa bukatansa da ku da kuka zo ziyaran da wanda suna gida suka muku aike da wanda sun yi niyya ba su zo ba ta suna ciki a karanta musu fati a kafa bakwai gaba ɗayan mu da ku Allah ya tara ma gaban wannan annabi duk bukatun ku Allah ya biya darajar annabi Muhammadu Allah ya karba jama'a kuma masu sauraron karatun fatiha kafa uku kowa ya ne ya sa bukatar na ku bukatar na mu bukatar Allah ya biya mana shi darajar annabi Muhammad li ila bi kafa bakwai bakwai abinda zai zama sharri rayuwa da addini duniya da lahira da mu da ku daga Allah ya kiyaye mu alfarman annabi Muhammad Alhamdulillah wanda mama mutum nawa ne suke aski da suke neman biyan bukatar Allah ka biya musu a ba malam Musa mambra matan nan da suke dafa abinci a kai musu wannan su raba su yayi da suka rabu Allah ya ji kansa Allah musu gaba Allah ga bayan ka sun taru a nan sun taru saboda annabi Muhammadu Allah dan darajar wannan annabi naka Allah dan alfarman fuskan annabi Muhammadu Allah dan matsayin martaban annabi Muhammadu Allah dan darajar kaunar da kake masa dukkan abin da zai zai mana alkhairi rayuwa da addini duniya da lahira Allah ka bayyana shi abin da zai zama sharri ko kaddara ne da mu da al'umman annabi darajar wannan annabi namu Allah ka ɗauke mana shi Allah ka yadda ƙasar mu ya zauna lafiya mu talaka ka nufe mu da haƙuri sarakuna ka nufe su da adalci yadda sauran ƙasashe suka zauna lafiya Allah ƙasar mu na Nijeriya saboda kaunar da muke wannan annabi dan alfarmar Muhammadar Rasulullah Allah dan darajar wannan annabi ka sa Nijeriya ya zauna lafiya Allah dan ƙaunar da muke wa annabi Allah mu roƙe ka duniyar gaba ɗaya ta juye ta cika da ƙaunar mamadar Rasulullahi yadda muka zauna a nan gurin ya Allah Allah muna neman alfarma a lahira mu gan mu gaba gaba a gaban Muhammadar Rasulullahi Allah dan darajar ƙaunar da kake wa annabi Muhammad dan yardar da kai masa Allah ka wanke zuciyarmu ka gyara mana imaninmu ka gyara mana zuciyarmu ka wanke ta ya zama gaba ɗaya ba zama muhammadawa yadda muka zauna a nan mu ga mun gurfana a gabansa malaman mu su ja mu da shehunan mu na ɗariƙa mu guje gaban shehu tijani ya ja tawaga ya kai mu gaban wannan annabi manzon Allah ya walwala ya dinga nashawa ya dinga fara'a a ce duk wannan jama'ar sa ne shehu tijani ya kawo Allah mu gurfana a inuwan al'ari da ba wani inuwa muna ganin shi mu ce Muhammadu Rasulullahi annabi ya ji daɗi mu faranta wa annabi rai Allah duk abin da kaga ya dace in za ka yi mana ka duba annabi Muhammadu Allah duk abin da muka yi mana kuskure ka yafe mana saboda annabi Muhammadu Allah mun nemi alfarma da wanda suka zo ziyara da mu da muke karatun nan da wanda suke gida suna jin mu da jama'ar da suke masu ƙaunar mu nesa da kusa duk abin da muka roƙar wa kanmu Allah suna ciki makiya da magauta wanda yake na shirya ne Allah ka shirye su wanda ba na shirya bane Allah mun gama ka da su Allah ka ba mu annabi ka hore mana annabi ka yaye mana hijabi mu samu kusanci da annabi mu ga fuskarsa da jikinsa mu ga walwalansa mu ga kushiryansa mu ga ruhinsa mu ga tambarin da aka buga masa mu ga zuciyarsa manzon Allah ya gan mu mu gan shi mu ji daɗi da ganinsa Allah ka hore mana hi ka yaye mana hijabi mu gan shi a mafarki mu gan shi ido da ido mu zama nasa mu zama baradansa mu zama masu ƙaunansa mu zama masoyansa mu zama masu shauƙinsa ruhin manzon Allah nan gurin ya zama markazinsa ruhin sahabbansa da ruhin annabawa da ruhin mursalai da ruhin ulul azami Allah darajar annabi ka ba mu qur'ani ka ba mu ilimi ka ba mu alkhairi ka ba mu ni'ima ka ba mu albarka ka ba mu wadata ka ba mu komai ka sa mana imani mu zama masu imani ka ba mu aljanna duk wani wahala na lahira Allah kar ka nuna mana a lahira mu a ce mutanen annabi ne mu gan mu a gabansa ya ga yana muna gabansa duk wani bala'i a ɗauke masa dan ƙaunar da muke masa mu fice gaban mutane mu zama zarata mu zama barade mu zama jarumai akan ƙaunar Muhammadin Rasulullah annabi ya gane mu mu ya gane mu ne masoyansa Allah ka hore mana yi mu faranta masa rai duk ran da zamu zauna annabi ya zama yana gurin Allah ka shaida muna ƙaunar Muhammadin Rasulullah Allah mun miƙa rayuwarmu ga Muhammadin Rasulullah to Allah ka yarda ka shaida ka ba mu annabi Muhammadu a duniya mu zama masoyinsa dan darajar kalmar la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah بسر الفاتحة الكتاب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين
آمين آمين روح تقبل منا إنك أنت السميع العليم الفاتحة jama'a kowa da kowa je kofar gida za a ci abinci a yi sauri